إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba hudu ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da goma ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha tara إن شاء الله يوزام يدرس مؤلتها من إمام من إمام مالك لتا موطأة إمام مالك يوزام يدرسي نا ترى إن شاء الله درسي نترى أولنا لتا إن موطأة إمام مالك يوم وكهنا أقوي وتمسألة ودا تكن شاهي قوة كسان كما أقوى تسلّى a kowace sallah sai ta samu wani ɗaya biyu sama da haka a cikin mamu kuma tambaya ta yawa akan wannan tambaya wasu sukan kasa ganewa wasu kuma wata shubaha take jansu a gehe wata masala ce masalar masabuki ɗauna su yi bayani da kyau a fahimci masalar da kyau kullum idan ana bayani ka tsaya ka shurara da kyau don ka bada labari a gaba ɗan uwa mas'alar masabuki mana wanda ya zo an fara sallah don zaka samu kowa kusan kullum yaya za a ciko wannan sallah ramowa za a yi cikowa za a yi nan rigima take ɗan uwa a takaice tushen wannan mas'ala akwai ruwayoyi ruwa da imam al-bukhari ya roto muslim ya roto asal lafazin abu huraira yan uwa nan ne jigo don magabata sukan samu saɓani kan wasu dalilai illa daga baya kai mai karatu ganin hujjoji zaka yi rinjayar da guda a ciki kun babu suka ga bangare guda jigon magana ruwa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ننجيكم كان ذكي وأن اللفظي نا وما فما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هي ونيزو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا cewa abinda kuka samu an an tada sallah ku zo kan ku zo da gudu-gudu ku zo cikin nutsuwa abinda kuka samu ku sallata abinda ya wuce ku ku ciko faƙadu wata ruwaya wata ruwaya fa'atinmu wata ruwaya faƙadu wannan bambancin na bazan fa'atinmu da faƙadu ya kawo sa'ani a wajen magabata a abin da ya shahara wajen malikawa don anan ita ta yabo imam malik asali kalmar fa'atinmu ita ce lafazin da ya yi yawa kamar da imam ba haƙi yake cewa rahimu Allah yake cewa lafazin da ya yi yawa a wannan ruwayoyi na mutane amintattu daga abu huraira lafazin fa'atinmu ne shi ne lafazin da ya yawa kuma lafazin faƙad wanda kenan kalmar fa'atinmu in muka tsaya lafazin fa'atinmu kenan kullum abin da ka samu da liman shine horkon sallaka ɗaya ka samu me ake a ta biyun wannan sallah bi ka samu me ake a ta kwata hudunta fatimu lafazin faƙadu shine malikiya da ahnaf suke masa tawili nasu na musamman duk da sun tashi akan tawilin faƙadu ramowa lafazin faƙadu nassun ƙur'ani da sunna ya zo wuri da yawa akan kurin aiki ne tsirakin aiki ne misali fa zakatu munasakakum fa zakatu salatu yawmul juma'a duk wannan kaza fi'il ne kurin aiki ne to lafazin faƙadu da malikawa suka ɗauka miki aike shi mafi yawa su suke ba da cewa in misali ka samu sallah da liman raka'a biyu da isha sun ce faka dura mawa za a yi kenan ya kara mu abin da ya wuce ka na fatiya da sura a bayyane haka suka tashi su da hanaf sai su hanaf a hanya kuma suka rabu malikiya in aka ce abin zuzurutun faka du misali ka samu magariba raka a daya in aka ce faka du za a aiki lafazin suka mai tawilin kenan in ka kawo raka'a ta biyu baka zama tashi za ka yi ka ciko sai ka raka abi zungurtu kan ka zamna a zan zunguru ta mutum fakadu a tawilin su amma su malika da aka zo suka ce a sun yarda banan af'al wa qadar aqwal sai suka sai suka zani suka da kawa sai suka ce sun yarda idan ka samu sallah da liman wajen aiki za ka yi fa'atimu ka gina misali ka samu raka daya ta magariba an ga me yake an ka ta biyu sai a zamna nan sun yarda amma suka ce wajen ƙawul wajen misali karatu da ya kai ka dawo ‘yan wannan ne jigon ne magana a takaice wani su ne masa'aloli malika suka ɗauki abinda ka samu da yawan shi ne ƙarshen sallah ka ka ciko bin yi wa jamu suka ɗauki abinda ka samu da liman kullum ka ɗauka shi ne farkon sallaka ‘yan wa akan nan miki kan abinda ka samu da liman an zama kuma magana mu abin da ka samu da liman shi ne horokon sallarka da wata hujja na ɗaya hujjar wannan nasa hadisin wanda lafazin da ya yi wa fa'atinmu lafazin fa'atinmu hatta wajen malaka sun sama na shi kenan cikowa za yi abin da ka samu da liman misali ka samu raka ɗaya biyu ka samu kullum mai sakin gane magana duk abin da ka samu da liman ka ɗauka shi ne farkon sallarka za ka gane abin kenan misali na samu isha raka daya me yake raka biyu ta isha fatiha da sura a bayyana ko a zamana ayi tahiyya ko me yake raka biyu ta karshe fatiha kada ya sarce ka samu garba raka daya me yake raka ta biyu fatiha da sura a zamana ayi tahiyya me yake ta karshe fatiha kada misali da asar na samu asar raka biyu me yake raka biyu ta karshe fatiha kada me hujja kan haka daga cikin mun hujja da magabata mun ganin magabata wanda suke kan wannan fatawa misali akwai umar da umar bin khattab umar bin khattab kan kake bar fatawa haka sayyidina ali haka abdullahi bin umar haka da dama cikin irin hasan al-basri cikin malaman tabi'ai irin su aka bin abi rabah sayyid bin musayyab duk wannan magabata suna kan cewa abinda ka samu da liman shine farkon sallaka kamar da zaman nawawi cikin al-majmu imam nawawi ya kawo maganan wannan da wannan magabata gaba ɗaya yace akan haka suke wannan kadai zai zan hujja a gare mu ko da wani ya kara yin shi wannan kadai Umar bin Khattab Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Umar Ata ibn Abi Rabah Ibn Sirin Imam Zuhri Umar bin Abdul Aziz wannan kai mahi yawan wannan haka haka suka bar fatawa karara kullum abin da ka samu a sallah shine farkon sallarka wannan shine babban madogara ka ba ka kaba kanka wahala kullum abin da ka samu da liman ka ɗauka shine farkon sallarka cikin biladul mustahid na da mutasir na ibn nushir al-maliki ba maliki ibn nushir al-maliki ibn nushir al-litayi bidayatul mujtahid wal hada al-muqtasid anan malum malikiya ne amma ya kawo ra'ayi uku kan wannan magana amma da kan shi kace maganar irin ke ta malikiya ta bangare guda kai bina'i ada'a wajen magana aiki wajen magana kauli kai kada yace wannan hada qaulun da'if wannan magana ce mai rauni nan abin rushin gata malakiya ce shi a yi gata mai rauni raba kawa biyu ya ce gaskiya ya rinjayar da magana cewa kullum abin da ka samu da liman ka ɗoka shi ne farkon sallaka wannan ya yi sauki ya yi waraka duk sallar da ka samu harkonta da liman ɗaya ka samu kai ka zo an barka ɗaya ka samu bi ka samu sai ka kaddara na samar ka a biyu ko ta farko daga cikin wani akwai shubha da ta kawo a to ai can ka bar sura to shi in wannan ɗauke shubha ita kanta sura shin sura a sallah rukuni ce na mun karanta ruwaya wanda imam muslim ya ruto abu huraira wannan ke mai tambaya akan karatu da suke na sallah ya yi magana karanta fatiya abinda muka karanta muka annabi ya bayyana mu bayyanar muku inda ya asirce mu asirce sai wani katami abu hurera illam azid ala ummul qur'an idan bin ƙara komi ba akan fatiya mai matsayin sallata ya ce in zidda alayya fa huwa khair وإن انتهيت إليها فالأجزاء عنك هي أبو هيك باش عمسا يتي إذن ككرن تفاتيا كأي يتي سلك تاي يتي إن كان آرى يتي كأكم فاتيا كان آرى الخير الخيري ني أما قولا كسعيا كم فاتيا كأي سلك تاي wannan kai maka bakan balai a ta bar sura to da sura rukuni ce ba dole ba an ga kan tafata ana sallah tayi me amurgi mai haka cikin bukhari muslim asalin kissan isa sananna ta mu'az bin jabal inda ya doguwar sallah wanda wani samari cikin matasa sallah ta mai tsawo asali mu'az bin jabal iya sallah a bayan annabi sallallahu alaihi sai ya komo unguwarsu bayan dare yayi shine limamin ya unguwarsu in ya zo ya doguwar sallah wata ran wani yaro matashi ya uzuri shi mu'az bin jabal sai ya zo ya tsari sallah doguwar sallah sai yaro ya ja da baya ya yi da sallar shi ya salama ta shi aka ce mu'az ai wane wane kaji abin da yawa ana sallah ya cire ya tashi ya take shi ya ce wani munafiki ne ka san mutane kullum akwai su sai aka je aka ba yaro labari ai kaji kaji mu'az ya kai munafiki ne shi kenan yaro ce ni ne munafiki ne ce munafiki ne garin Allah na wayewa da mu'ad da wannan aka kwatse a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu'ad da kai karan yaro yaro kai karan masu mun Allah ce ma yaro ya aka yi kai yaro ana sallah ka cire ka tayyaka yace ya rasulullah wannan mu'ad iya zuwa wajen ka yayi dare ya zo ungumu shine limami ya zo ya tsawo ya ja mana doguwar sura ta ruwa ce bakara ce ma shi ne sallah ta mun tsawo na janye ne da na tafiya ta ya ce to kai mu'az ya ce a fatana an ya mu'az mu'az kana so mana kai fitini mutane annabi ya mu'az hada wani zaka wani dogo sallah ka karanta masutul a'la wa shamsu wa duhaha wa lan yabsha kana dogo annabi mai hada ya ce to yanzu kai yaro wannan magana mu kai da kai janiyan mai kai sallata ka mai kai ya ce ya rasulallah na karanta fatiha na roƙi allah aljanna na nutsar da gidan wuta ya ce ya rasulallah idan ina bin ka sallah da kai da mu'azu kuna wani gunguni musamman mai kuke cewa ya nemi cewa shi a haulaha nudandin mu ma da ta wannan abin da kake roƙon aljanna da tsayi da wuta mu ma da mu da nan a nan wa menene annabi sallallahu salama ya tabbatar ma wannan yaro sallah ne da fatiha kadai ta ke shi kin da haka kai kama shubha ba kai sura ba a sai ko ba sura ta yi haka manzo ya tabbatar ma makarin sura karin alkhairi ne alƙashin wannan zaka zo ko magana yan kabila an bar sura ya ce na matugara ta kabila an bar sura ya ce ta yi in ka ƙara ƙara alkhairi ne da kuma jirgin ya ta bincike a tsanwa hujjoyin kaunin a takaice da yan wasu nan wai wani su ne hujjoji marubar da kuma kullum fatawar in ka zo ka samu liman kullum karke magana da kyau idan ka samu liman da mafi ai za masa hujjin kullum abin da ka samu da liman ka rike shine farkon sallaka ka daya me yake a tabiyin ka sani ka yi raka abin da liman me yake a sauran sai ka ciko kullum fatimu kashe magana mafi karfi kuma ga hujjar waɗannan magabata da muka ambata halifofi da sahabbai da malaman tabi'ai Allah sa an gane sai karatun na motsa malik insha Allah za mu tashi yau za mu yi darasi na tara insha Allah darasi na tara cikin motsa imam malik rahimahullah wa haddathani an malik an nafi wa abdullah bin dinar annahuma akhbarahu أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط ɗan wa abin da ke wannan ruwa muna dai cikin baban bayani kan shaha akan hufi shaha akan hufi ita muke magana a yanzu ya ce bayan mun ji asarkin wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar da muka ta gabata wanda ya zo an yi ya zo wajen biyan bukata a arlade a ya yi shawa kan kufi wanda kuma da ya zo an yi sallah har an yi raka'a guda wanda Allah kaddara wannan abdurrahman wannan mai rakaca wannan wannan sahabin wanda yawa annabi abdullahi bin affan abdullahi bin auf wanda ya samu dacewa da wa manzon Allah limancin sallah he bayan an kare manzon Allah ya zo ya samu raka daya aka ida bayan an salamci aka ganshi ko ai to mun kare wannan magana ce kuma sai ka maka wannan labarai na dai tabbatarwa tabbatar ma da shawa kan hufi ta tabbata yace imam malik ibn labari ya samu labarin daga nafi haka daga abdullahi bin dinar wayannan tabi'ai guda biyu abdullah da nafi bin dinar nafi da abdullahi bin dinar suka ba malik labari me suka ba malik labari cewa anna abdullahi bin umar qadima kufa abdullahi bin umar ya kai ziyara ya je kufa ta yau a cikin iraq take ya je ya sami kufa ala sa'ad bin abi waqas akan jagorancin sa'ad bin abi waqas وهو أمير ينا شوغبا غمنا أكوفا شسال بن عبد الوقاص فرأى عبد الله فرأى فرأى عبد الله بن عمر يمسو على الخفين سعد الله بن عمر سيك سعد بن أبي وقاص ينا شاء يأر ولا يزوج خفي هي بيوانك با يا شاف أكم خفي فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عمر يقول وانا كون منين كان يا مسلم يا زا يا شاف خفي ban Allah ci a wanki sai faƙaɗa da sa'ad sai sa'ad ya ce wa abdullahi sal'a ba za ka dimta da kai shi ka tamin babanka manya ke da ya ce masa ya ce wa abdullahi in kai shi ka tamin babanka kuma ka ce mashi kurin yin bi tsabi wata tsara shi ka zaka zaka in ka tamin babanka eh wajen gama shi ma ɗan samu in kai shi ka zaka tamin babanka kaje man yawa yaro a sai kaje ta mai wanka shi ke na haka kuna da gidan ba jawo komi kun shi ne kana shi kuna cika bukar na take sai ka tambaye ka tambaye baba da wanka shikenan fa qadima abdullah fa nasi an sa'ala umar azalik abdullah ibn umar yazo gida sai mance wannan magana da aka ce tambaye baban shi ke mance tambaye baban shi kan shawa kan kufi da sa'ad ya ce mai tambaye shi umar abdullahi bin umar ce hatta da dima sa'ad ana nan shi abdullahi bai tambaya ba ran nan Allah ya kawo sa'ad ya zo madina sa'ad da ya zo faqala ya ce abdullahi shi mun ce ba ya ce abdullahi a sa'alta aba ka tambaye babanka ka tambaye babanka wannan magana faqala la ya ce la mun tambaye shi ba kina a lokacin nan fa sa'alahu abdullahi sai abdullahi ya tambayi baban shi umar akan wai sa'ad ya gani ya yi alwala da ya zo kawowa ya shawa akan kofi sai umar yake tabbatar da cewa yace fa qala umar shi umar yace ma abdullahi dan shi kenan idza adkhalta rijlai fil khuffain in dai ka sa awahuwanka guda biyu a cikin khuffi wa huma tahiratan suna tsarkakakku daga arwala kenan kayan arwala cikakka sai ka sa khuffi guda biyu a cikinsu kuma ce mai famsa alaihima ka yi shafa a kan huffinka guda biyu ƙala abdullahi abdullahi bayan ya ji abin yana magana sai yake ce mu baban wa in ja a haduna min alƙa'id yanzu zai shafa a kan huffi ko da ɗaya mu ya je ya kashi ya dawo biya bukata ya dawo kuma bai wani kawa ya shafa kanta faƙala umar wa in ja a hadukum min alƙa'id ko ɗayanku ya dawo daga bayan gari ko bayan gida haka zai yi ruwan da baka musu imam musulun ne ya tabbata cikin sai musulun sai ya ce mishi ya ce mishi idza idza haddasa ka sa'adun an shay'in an annabi sallallahu alaihi wasallam fala tasal anhu ghaira yace ma abin umar ce abdullahi yace daga yau daga yau in sa'ad ya baka wani labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaka tambaye ko ba shi sa'ad kin haba yaro ya ce daga yau in zai baka labari kan koma me kaka tambaye ko ban shi ka kenan manya ne ko mutum ne amintacce kenan wannan ruwa sun san bukhari kwata ta ta ta wannan da yace mishi in sai ai baka labarin wani abu daga manzon Allah kaka tambaye ko ban shi kina bin tabbatacce wadin nan muna cikin maganar neman kawo hujja ta shafa akan kurfi guda biyu shi na ke ɗorawa ko shawa a kan sosaiti wannan ruwaya hadisi ne mawkufi amma sahihi ta makanta muka makanta marfuhi kun kawo ya kai maka dalilai ne manzan Allah ya sahabbai su misali ya inganta kuma sahihi ne mawkufi wa haddathani an malik an nafi anna abdullahi ibn umar bala fi suq ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها كلكم وتأنا عبد الله بن عمر يا جي يا وساري كاسوا ne wurin wuri na kasuwa bayan ya wuri sun matawadda ya zo ya arwalla ya yi arwallon fagasala waje hahu waidai ya zo ya wanke huskar shi ya wanke hannun shi guda biyu wa masahar asahu ya sha kai shi kenan ba abin da can sun du'e bayan wannan kina ya jima da ya kare wanke kai ya huska ya wuka ya kai ya shiga ba abin da ya kurin sai bayan haka sai aka kirayi shi abdullahi zuwa ga wata gawa da aka kawo a masallaci don ya mata sallah famasa ala kufai shi da kan masajid lokacin hedi ya zo daga can da yaro wannan a jin kasuwa da kasuwa ba jin kasuwa hedi ya zo shiga masallaci sai ida ta kunyi shayi hukun shi guda biyu sai ya shiga mata sallah na abu biyu za mu ɗauka maganar da shawa kan hufi ita ce jikon ka maganar da maganar tartib ko muwalat za mu ce muwalat suka ce wani fauru sun fi malikiya wani fauru ko an shiga gaggautawa ka san ce fauru su shiga gaggautawa ba ne mai gaggawa yaro na bane ba ma'ana alfauru a wajen malakawa suna niyin idan na wanke wannan gaba kar in ɗauki dogon lokaci har wannan gaba ta bushe bai shiga nan ba a ƙa'ida ta malikiya idan na wanke wannan hannu na bari har ya bushe ina wata hira ko nawa daban har wannan hannu ya bushe bai shiga nan ba abu ta ɓaci sai na koma baya sai su kawo da fauru cikin farin arwala wannan haka yake zama ta malikiya wannan iya so ka maka wannan magana kenan ba ba ta da madogara shi bin umar iya ga ba wani magana ba magana wajibin tartibi ina iya wanke wani bangaren wani abu gito ne ko da nan ya bushe daga baya sai wanke sauran ba a ce ba a wannan na wanke wani hannun wani abu ya zo ina wani abu daban ina jima ban kare ba har hannu na bushe ba a cewa babu arula karkashin wannan ruwa tana cikin su da kaga na arwala a kasuwa komai ya kare amma bar kafa sai da ya zo shiga masallaci to kwanan shi haikawan kuma ya shiga masallaci shine magana ana duk da mu ana muna karatun shahakan hufi ita ce na kan abdullahi bin umar ya yi arwallakon komi ya yi kawa da ya zo biyi ta ba ya zo shiga masallaci a nan jin fa masa ala khufai sun masalla alaiha ya yi shawa a kan hufin shi guda biyu kuma ya yi salla kan wannan gawa وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى abin da yake wani magana abdurrahman bin ruqay shi yake cewa rayatu anas na ga anas bin malik anas anas hadimu annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan cikin gida ne amma na gan shi ata quba ya zo quba fabal ya je ya biya bukata ta wutsari bayan biyan bukata sun ma'ute bi wudu'i sai aka kame abin arwalla fatawadda yayi arwalla da wannan abin ruwa fa ghasala wajhahu ya kai ya wanke huskar shi waidai da hannun shi guda biyu ilal mirfaqain har ya zuwa gwiwar hannu wa masaha bi ra'sihi kuma ya shahi kai bayan kai wa masaha ala al-khuffayn kuma sai ya shafa akan khuffin shi guda biyu thumma ja'al masjidan fa salla yazo masallaci ya salla in wannan menene ya kawo maka asar ga manzo Allah ya kaza kuma ga sahabbai a bayan shi dalilin haka yan akwai maganganu balai wajen khawarij da wasu cikin musulmi masu ma'abu magana suna kawo shakka akan shafa akan hufi babu ita ko su ce ana yin ta ne kayan sauka sura ma'ida mai magana akan arwalla to wannan maganar ma'ida da take magana إذا قلت من الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق ومسوا برؤوسكم وأجيكم إلى الكعبين وأن آية شيء القرآن ما إذا تزو to yi su ce wannan ayan Allah iya magana kai huska a wanke huska rasul wujuhakum wa aydukum min almanasik wa masawu bi ru'usikum wa arjulakum min alka'bayn kin Allah ya ce a wanke huska a wanke hannu bakin gwiwar hannu a shahi kai kuma da a wanke huska a wanke kawawa zuwa idan sau wannan kan wannan kira'a wa arjulakum na ko kira'a wa arjilukum idan mata wa arjilukum kanta tana bada ma'anar shawa fa musawu bi ru'usikum ku shayi kanku wa arjulukum da kawahuwan nan aka samu shawar hufi kuma da dole shubahal inda maganar da suke so su kawo san su kawo shubahal bayan ma'ida ba maganar shawa akan hufi to sai aka kawo maka ga manzon Allah yayi kasar ga sahabbai bayan shi suna shafa akan kufi kinan maganar ka ce kayan shafa akan kayan ba ma'ida ba ai ba ta babu ta dan sahabbai suna yi bayan shi haka akwai ruwa cikin sai musulmi ne ta wannan ɗaya cikin sahabbai cikin ƙananan sahabbai jarir bin abdul albajari jarir bin abdul albajari an ce ya musulunta ma kusan shekara ta goma duka mutum ɗaya shekara ɗaya mazan Allah mai cikawa ke shi na ƙarshen musulunta sai ga jariri ya zo ya yi arwalla da ya arwalla sai aka ga ya yi shafa a kan kufi aka da tambaya ya ce da idona na ga mazan annan salasalama ya yi arwalla ya wanke huska ya komi da ya zo ya yi shafa a kan kufi guda biyu sai malaman hadisi suke cewa babu hadisin da yake da hujja suke kan hujja da shi kamar hadisin jariri bin abdullahi albajani da shi ya ce to shi da ma san kowa sani ya musulunta ba su kama ida kuma yaga kuma ce ya ga manzon Allah iya shawa da idan shi kuma sai ya zo ga baya kina a takaice wannan hujjojin da Imam Malik ya kama hujjoji ne ta cewa magabata ya tabbata shawa akan kufi a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani kama shuba yayi wasa da hankalinka a akwai madogara kwakwara manzon Allah yayi kuma sahabbai sun yi a bayan shi kuma ga wannan kadai da Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Umar wanda Abdullah ibn Umar ya Abdullah ibn Umar ya inkari ga sa'ad sa'ad sahabi ne da kusa kuma manyan manyan sahabbai kuma ce ka je tambayi babanka da ya san kenan abin sa dan so jinsu abin da babu wata shubha kai sai imam ja da shi ce ya tambayi babanka kuma uban ya ce mishi eh haka ne daga yau duk abin da sai baka labari daga manzo Allah sallama haka ka tambaye kowa ban shi kenan yanzu dai musa madogara shafa akan huffi ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai sun yi qala yahya wasu ila malikun shi ya ya ke dan malik rake karuwa ta ta malik yace wasu ila malikun ar-rajul tawadda wudu as-salah thumma labisa khuffayhi thumma bala thumma naza'ahuma thumma raddahuma fi rijlayhi ayasta'nifu al-wudu'a فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يغسل على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء wannan jumla abin da yake cikin ta an wa imam malik rahimahullah tambaya tambaya da kame an mai tambaya ar-rajulun tawadda wudu asala an mai tambaya me hukuncin mutumin da ya arwala irin arwala sallah cikakkar rabo sun mallabe su kofai irin da ake dai dama aka ce suna hufi bayan ya arwalla cikakka sai mutum ya sa hufin shi guda biyu bayan haka sun mabada wani ba ala he wutsari bayan ya wutsari sun mana za'ahuma sai hudda wannan hufin guda biyu bayan wutsarin shi sun maraddahu ma fi rijilai kuma ya sake sa hufin shi nan ka yi arwalla to mutumin da ya malik mutumin da ya arwalla cikakkar arwalla ya sa hufin shi irin yadda ake he wutsari bayan wutsari ya hudda hufin shi kuma sai sake mai da su wannan bawan Allah a yasta annifin wuduwa zai sake arwalla sabuwa haka aka mawar tambaya zai sake sabuwa arwalla sai malik ya ba da amsa da cewa liyanzi hufai la yanzu wannan hufin hudda su zai wal yaqsil rijlai ya wanke kawawon shi kenan sai an yi alwala an wanke kawa a cikin ta ne yace wa inna ma yamsahu ala al khufain domin ai da man lamarin ana shawa akan hufi ko shawa akan hufi tana ga man adkhala rijlai fil khufaini daman shawa akan hufi tana ga wanda ya sa ƙawawuwan shi guda biyu a cikin hufi wahuma tahiratani bi tuhurul wudu ƙawawuwan suna tsarkakaku da tsarkin arwala kenan wanda ya sa hufi da muke magana shawa kan hufi yadda ake yin shi sai ka zo ka yi cikakkar arwala sai ka sa kayanka in ka sa hufinka to daga baya an baka huta shi ba arwala ta warware shi ne aka baka dama don ka wani kashi ko ka wutsari in ka zo arwalla ta biyu in ka wanke huska ka wanke hannuwa ka shahi kai in ka zo kawahuwa sai ka yi shawa a kansu wani hadisi shahararre na hukumta bin amir ya ce na mugira bin shuba mugira ya ce na manzan Allah bayan zuwa bayan bukatar shi na je na zuba mai ruwa ina zuba mai ruwa da na zo wajen na zuba mai ruwa ya wanke huska ya wanke hannu ya shahi kai da na zuba mai ruwa na wanke hawa ya ce a bari ya ce ya shawa a kansu sai ce min inni a da halittu ma tsahira kai ni na sanya wannan kawawuwan nawa a cikin gufi suna da tsarki kenan ba sai ya wanke ba sai ya shawa a kansu kenan shine shawa akan hufi sai in ka cika ka arwala ka sa su amma ka yi sa kayan arwala cika ka ka sa hufi arwala ta ɓaci ya kawo da hufi kuma ya kame da kayanka wata Allah ta zo a nan ba magana shawa kansu magana kenan da malik bada sai yake cewa wa amma man adkhala rijlaihi fil khuffayn amma wanda ya sanya kawahuwan shi biyu a cikin hufin shi guda biyu wahuma ghairu tahiratain amma suna da halin ba su da tsarki kawahuwan ba su da tsarki kun haka saka shi ba su da tsarki bi turul wudu tsarki na arwalla ba dan ka ke na shirme ne eh din tsarki ne na arwalla to wanda ya sanya kawahuwa a cikin hufi guda biyu ba su da tsarki tsarkin arwalla fala yamsa ala al-khuffain anan ba damar ya shawa akan wannan kufi guda biyu qal ya yake cewa wasu ilmalik kuma dai an wa imam malik tambaya rahimahullah الرجل تودع وعليه خفاه فساء عن المسي على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء دون أنواع أحكام ne da suke da alaka da shawa kan hufi yanzu nan tambayar da aka wa malik an mai tambaya a rajulun tawadda mutum ne ya arwalla wa alai kufahu da ya arwalla da hufin shi kenan ya yi sa hufi na ka'ida bayan arwalla ya sa hufi kuma zai wata arwalla ta zo da ya arwalla maimakon ya shawa akan hufi ko ina wanki amma fasaha an almasa ala ne sai mance shawa akan hufi hatta jafa wudu har arwalle shi ta bushe ka kuma ce muku bayani a baya cikin malik ko malikiya in ka wanke wannan gaba akan walfauru in baka wanke wannan ba wannan gaba ta bushe a ta baci to amma a bayan kuma ce akan arwalle ne magana kan arwalle imam malik tambaya imam malik duk da iya da fiqh amma ya yarda idan da mantuwa ne kai kaman can ko ta bushe za ka wanke gaba bayan mun kan cikin alamun yana bayani malik iya da aqidar walfawu iya ne kiran da gangam ne in ka bari ta bushe amma idan mantuwa ce anan ya yarda za a ci gaba Allah ta ɓaci ba amma da gangam ne in ka bari ta ɓaci to nan magana guda ce yanda a arwa aka wa malika tambaya akan gaba ta arwalla kamance wata gaba sai bayan ta bushe ka tuna ya ce in tuna ce kai ka wanki gaba ta gaba amma an da gangamin da babu arwala to nan ma masala guda ce huffi ne ka yi cika karwar laka maimakon ka yi shawa akan huffi ya kamace shi sai da gababuwan suka bushe shi aka wata mamamar tambaya akan haka sai malik ya ce kenan hatta kenan ya shawo akan mufi ya mace kai shawo ya aula cikakka ya mace fasaha an masala kufaini ya mace shawo akan kufi hatta jafa du'u har alwala shi ta bushe wa salla ya salla qal sai malaka ce li yamsa na umarni kenan ya shawo ala kufihi kenan ya sha yanzu kenan ba ba da kuma ba sai ya shayi gufin da ya mace ya shawo akan gufin wani ita salata amma ya sake sallah dole ya sake sallah tunda ba ka sanar ba sai ya sake sallar da yayi can ma baya haka na kan arwalla kamar ce wata gaba sai daga baya bayan ka sallah ka tana sai ka zo ka wanke wannan gaba kuma ka sake sallah dan ka sallah arwalla ta karɓa cikar ku sannan ma kenan ka sallah arwalla ba ta cika ba shi sai ce maka sai ce ya wanke ya sha haka mufin kin bai koma baya liyamsa ala khufaihi ya yi shawa akan hufushi guda biyu wa wani da salata ya sake sallar da yayi amma wala yu'idul wudu'a kaji bai sake arwala arwala kenan ta yi tunda kenan ba da gangan bane mantuwa kenan ko a wajen imam malik in ka mance wanke wata gaba ka ce wata har kucin ka in dai mantuwa ce kai gurin in ka dawo za ka wanke wannan gaba ita kadai ba ne ka sake sabuwar arwala ba wasu ilima kuma dai aka ma malik tambaya a rajulun ghasala qadamai mutum ne ya wanke kawahuwan shi haka kurin yanzu ma kuma Allah ya ne wanke kawahuwan haka da kyau kuna yawanci ta Allah sun mallabi sa kofai ya na sa hufi kaga nan ba Allah bace ne ba kurin kawahuwa da nazo na wannan har wankewa ya na sa hufi nan ya tsika can baya ga ga maka wanda ya wanke kawahuwa da tsarki na alwala ko sai ka maka wani tsarkin kawahuwa amma ba na arwala ba shi magana ta zama yini nan an tsarkake kawahuwa tsarkaka amma ba ta arwala ba ce kin shi ne idan mutum ya wanke kawahuwan shi kuma ya sa hufin shi haka kuram sun masta a nafar kuma daga baya ya zo ya arwala sabuwa kenan wannan shawa zai shawa akan hufi ko ta mishi فقال سمالك لينزع خفيه كيف ايه dole ya hudda wannan hufi nashi ثم ليتوضع يا أرولا وليغسل رجليه يا وينكي كما هو شغدا بيو kenan wannan arwalla ba ta yi ba in bai wanke in bai wanke kawahuwa ba dole ya wanke kawahuwa dan ya sa su ne da wani tsarki ne ba na arwalla ba kenan a jumulce kurin bayanin da bayan wannan hujjoji kan sha kan musu kan hufi fiqhun da ana imam malik ya hudo mana hili kurin maganar cewa wanda ya sa hufi da cikakkar alwala shine idan wata alwala in ta warware dan barci ko wani wutsari da wani iska ta ta warware a shine in ka zo wata alwala ta gaba in ka wanke huska ka wanke hannuwa ka shayi kai an ka zo hufi kun haka shafa a saman sutura shi ne magana amma idan huffi da kasa kai arwalla kai kasa kai arwalla kasa huffi kai ta sake warware arwallai kuma ka wani huffin kai ka maida shi daga baya wannan ba a shafa kan shi haka kuma dan ka wanke kawa wanke ba ta arwalla ba kasa huffi ba a shafa kan shi daga cikin wannan shine abin da za mu ɗauka a wannan wuri sai al'amalu fi da masai alal kufai maganar yanzu dai kenan mun fahimci dai cikin maliki kan magana ko alhamdulillah wani bai gane daga ba na tambaya kan abin al'amalu fi masai alal kufai nan matsayin aiki akan shafa akan kufi guda biyu ma'ana ya ke shawar shine ya ake shawar an yi magana shawa akan kufin guda biyu to nan aikace yaya ne shawa akan kufin guda biyu حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمس على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسى على الخفين على أن يمسى ظهورهما ولا يمسى بطونهما نهي كما رواية قدابي ta Hisham bin Urwa ya ce ya ga Urwa kan baban shi Urwa bin Zubair ya gan shi don shi tabi'i ne dan Abdullahi bin Zubair ne kenan kan dan Zubair awama ne shi wannan tabi'i ne ya ce ya ga Urwa ya musawa adal khuffain yana shafa akan kufi guda biyu wa kana la yazidu idza masa al khuffaini yanda ya kasance bai karawa yanda yake sha in zai shawa akan hufi guda biyu bai karawa ala an yamsa zuhurahuma kurin saman hufin yake shawa sama kada yake shawa wala yamsa budunahuma bai shawa al qasa shi haka uwa yake wata ruwaya ta wa haddasani an malik أنه سأل ابن شهاب أنا لما سأل الخفين كيف هو نمالك تياما مال منشي ابن شهاب إمام الزهري ياما التنبيه كم مزعين شاها أكم خفي قدابي كيف هو يا أكيش فأدخل ابن شهاب إهدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه إيه يسني حني شداء أسا قفا حنو إيه أسا قفا ثم أمرهما سيجاس يتهيتس كنا يجلسوا يعني يشاهوا دكا حكى ما مزوري قال يحيى قال مالك أنا سبقنا دي مكاش إمام مالك إمام مالك كاسو تعروى شاهو سما كدي تابن شارع زوري شي ساهو كذا سمي أما هي مالك يجي وقول ابن شهاب معناه الزهري أحب ما سمعت إلى إليه في ذلك إمام نيجي ناهيسا مالك كنا يجي ني ناهيسا أنا مغنى مدابي نازابي هو ناهيسا مغنى ابن شهاب الزهري أشاهيسا مدى قسم قلت haka malaka ce shi abin da fahimta ke muna da ruwaya tabbatatta sayyidina ali radiyallahu anhu haka imam imam wannan zarkani ya kawo magana zai wace maganar maganar ne da sai rubuce tun farkon gatin mu wace mun iya gane in muna karatu zai ban manta hadisi marfu'i da mawqufi da maqtu ko da mursal irin wannan abin da in yazo na ce maka manzo Allah ya ce kaza ko ya aikata kaza na ce maka sahabi kaza ya kaza ko tabi ya kaza kai gane da giran matsayin magana ya kai wani sahabi ne abin bai ji ba bai gani ba zai aiki da abu da fahimtar shi ya yi shahadin shi sahabi ne ma iya annabi ya abu mashi bai gani ba ko bai ji ba ya aiki da shahadin shi yanzu abdullahi bin umar sahabi ne abdullahi bin sahabi ne abdullahi bin sahabi ne amma ga shi yake ma sa'ad inkarin shakan kufi kaga shi bai masaniya sahabi ne kun na ce abdullahi bin umar ya inkari ya ce ba a yi ya ce ba a yi ga sa'ad ya ce ana yi har ka tambaye tambaye babanka kenan a kullum mutum yana karatu ya ka bambance magana ka gane magana balle in an samu sabanin magana sai mu sai kullum mu gabatar da abin da manzo Allah yi shi na gaba eh yanzu ga magana guda biyu ba ta manzo Allah ko shi wannan ya ce a shayi sama kadai wannan ya ce a shayi sama da ƙasa ya ga ruwa ta sayyidina Ali ruwa ta batatta cewa sayyidina Ali ke cewa law kana dinu bil ra'i لكان أسفل خفي أولى بنفسه من أعلاه so da ɗan adam bisa islam ya masu alazar kufai sai da alake cewa inda addini ra'ayi bisa da ali yace inda addini ra'ayi ne a gani na ne inda a gani na ne ce ra'ayi ne yace da shahwar kasan kufi kadai ai kufi ya kasa sama ko kufi wuri biyu ne kasa sama ne yace to din inda ra'ayi ne ba sama ba yace kasa ya kamata a shafa ba sama ba kasa take ta take ta kasa ko kasa take ta kasa take bin take ta kasa ko da yayin ce a shiga kasa ya hima yace to amma tunda abin ba ra'ayi bane ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya shawar saman kufi ba kasa ba ba ga ba kenan shawar kufi sama ake shawa shine hadisi marfu'i tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ba su ba su labarin ba su ga masani ba amma ta bayar da kan kenan wannan shine maganar nan to shirka yana yake zakana to malik yace malik abin da gani ne yace a wannan maganganun ai ce a habbu ma sami'tu da zalaka abin da naji kaji ko to shi abin da yaji wannan magana ta zama zuhuri ita yayi so tabbas da zai samu wancan ta sayyidina ali dole ma daga abin da zamu sadiyo haka take maka bata kowa iya aiki da abin da ya samu ya gani imam malik an mai fatawa akan tsaye da san kwahuwa wannan ba ba san bai mutane ba ayi ba za ka tsaya da azuci sai babu ta ya cikin majalis ya cikin majalis bin habi ce sai na bari he da aka rage makaranta ta rage sai na zo na ce ya imam wannan magana wadda ka ce ba a sha ba a tsaya san kwahuwa gaskiyar magana ina da ruwaya kanta ce ruwaya gare ka daga ina hijirar sinadi an wani an wani an wani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi wannan duk da ka ambata amintattu ne kuma haka ne ba dai nake inkari shike malakum daga baka tambaya sai ka fatawa sai sai zuwa huwa da yace bai haka suke su sai fatawa akan abin su gani kai suka ce ayatul malik yace dan nan matsala a ta duk wanda zai ga ruwaya manzo Allah ce kaza yace mu a malikawa bai san maliki ba kowa ce ma ya saba imam malik eh ya saba malik malik bai yarda ka ba ya faɗi turi da yawa ya faɗi can makaranta ya ce mu na kan yi magana in ba na bashar usibu wa khuti ni mutum ne ce ina daidai ina kuskure fanzuru fi ra'ayi ku dai mutum da ra'ayi na ne duk abin da ya gani kitabu suna ku rike mun saba kitabu suna ku bar shi su sun ku bata kai na a cikin kwari kai da baka ba wannan shine magana kan shawa akan kufi guda biyu ya tabbata su sai a takaice muna magana wani shawa akan kufi matsala ta an ce abin da ya tabbata shawa akan kufi a zaman gida a zaman gida an baka kwana nawa an baka katarar kwana guda da wuni abu laburo kwana uku wannan ba an ce ba dole ka kwana kokari kwana guda a an ba in dai ka san ishara kan an baka dama har matsayin awa 24 an kai alwala ka zo ka hawa ba sai ka wanke ba amma kana ba ka wanke ka huta ka wanke ana ni ne an ba kana da dama iya wani wani bai kunci ma takalmi ko da hukun ya hudda to amma dai kana da dama a bulaguro kwana uku wani zai kai maka akwai ruwa ta naka ma'azu cikin sahabbai wanda ya kwana bakwai da hufi wannan da dalilin ba ne dalilin haka nan dalili cikin sai ya hutu daga sham ne a lokacin ko an zo da san wannan yanki da ke bala'a sai da kankara a cikin dalilin illa ta sanyi ce ta sa ya ci gaba da wannan sunna ta hufi har tsawon kwana bakwai amma abu da ne kayyade kwana uku a bulaguro kwana ɗaya wata kwana wuri a gida to yaya ne ake lissayin kwana da aka ce ban zaka ta awa da hudu za a yi misalin misalin zira misalin zira azawar kai ne arwalla da azuhur sai na sa kufi cikakken arwalla kai na sa kufi sha za a yi yanzu kenan ina da dama har zuwa azuhur ta gobe ko kuwa a'a wanda kanta masu aljarabe ne wanda albani mata hakiki ya kawo nan asar ke magabata abin suke ni da ake ce a shafa kan hufi misali yanzu a azuwar ne arwala ta azuwar cikakka arwala ta sa hufi na ba a man lissahi da wannan lokaci sai lokacin da arwala ta ta warware da na zo ne sabuwar arwala da na zo kwahuwa he ne shafa daga wannan lokacin shafa wannan taurin arwala daga shi ake ɗaukar lokaci yanzu misali na yi sallar azur kamar da muku da wani arwala arwala ta bata warware ba he da ne sallar isha daga baya ne arwala sabuwa he ne sha kan mutu zuke za da lokaci na ina da dama gobe hal azur in yi arwala in shawa hal asar har magariba har isha sai wannan lokaci da na shawa ta farko ya zagayo ta kwamban na damar shawa a kan shi kina a takaice abin za a sun ganewa kurin za ka yi aiki da shawa ta warko da kai san hufi ba sa hufi ba a shawar farko da kai da wani lokaci ne ka yi arwala ka yi shawa a kan hufi na farko daga nan za ka yi lissafin kana da dama kwana guda da wuni amma bulaguran ne dai haka ne na wata an gane kuma abu na gaba na yi shawa a kan hufi na ƙare sai na je sallah he na hudda huffi na shiga masallaci ya sallah ta yi ko ba ta yi ba ha? sallah ta yi sallah ta yi na sai na alina haka nan don aikace ya yi ya da zuwa kuma kuma ya wuce hukun kuma sallah cikin kanshi yanzu misali wani kan sakin gane shi ba a nan kowa yarda na yi alwala na shawa kan kaina saman gashi na sai ga wanzami zo ga mun aski mun aski ka kace shawa da bata yi ba ina saka alwala ina saka shawa saman hufi saman kaina tunda za a ce gashin to duk ɗaya ne da hufi in ka zo kana iya sallah da shi idan daga nan kuma baka damar shawa kan shi ya ka alwala sabuwa shine kuram sai babu firu'af babi na magana a kan matsayin haɓu na kuma ganin haɓu iya ɓata arwalla shi ne zai maka maganar cewa matsayin haɓu ana sallama manganin magabata حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رأف انصرف فتودى ثم رجع فبنى ولم يتكلم abdullahi bin umar in yi haɓu he koma he bar sallah he je arwalla kajuwa har taro da je arwalla ya dawo kuma ya yi gina ya raka a biyu ta warware tun da ce taro da ko ya je ya wanke ya dawo kuma he gina a kan raka a biyu he ka sauran ba tare ba da ya yi magana duk da nan idan aka ɗauki lafazin fatawadda na maganar ba arwalla ba irin wannan shi ne ma'ana tsakanin ke cewa nan magana ta wankewa ce ba sake ala samuwa ba ya je ya wanke nan kenan ne suka su kawo wanda haɓo zai na sallah iya da dama ya huta daga daga sallah ya je ya wanke haɓo kuma ya dawo ya ci gaba da sallar da yake ba tare da sallar ta ɓaci ba shi ne magana nan eh ya je ya wanke ya dawo ya gina akan wannan sallar tashi amma bai yi magana ba wannan shine asalin da malamai ke cewa wajen sa wani na'ibi suke lalama wa dan dan kasu su ba kibla in suka je hako sai su janyo wani ya sa dan sai ta hiya sai duk duku su je su ba su kibla ba su wanke su dawo su shiga haka ne kawai magana wannan dai haka Abdullahi bin Umar ke kuma ya tabbata da gare shi sahihi ne maquf wancan biyu da muka ambata sahihai ne amma duka maqatu ne wancan na magana shawa shawa sama da ƙasa da mai cewa shayi sama kaɗai duk ruwayoyi na tabi'ai sai wannan ruwaya ta gaba wa haddasa ne an malik annahu balagahu anna abdullahi bin abbas kana yarqu fa yakhruju fa yaghsilu dam fa yaghsilu dam anhu thumma yarju fa yabni ala maqar sallah na ko abin da ke ruwaya ma malik ke cewa labari ya same shi labari ya zo mishi an abdullahi bin abbas domin gani ba malik an san da zai sahabi kuma ya ce kai mu ga waye da labari labari da nan akwai illa ahili a zahiri cewa labari ya samu malik cewa abdullahi bin abbas yana kan yarquf yana habo fa yakhruj fa yasul dam zai wuta daga sallah ya je wanke jini summa yarji ya dawo fa yabni ala maqal sallah yayi gini akan abin da ya a baya amma da wannan ruwaya zuwa ga Abdullah bin Abbas hadisi ne da ifi bai inganta zuwa ga Abdullah bin Abbas amma ga shi ne ba gama wani ya tabbata wa haddathani an Malik an Yazid bin Abdullah bin Qusayt al-Laythi annahu ra'a Sa'id bin Musayyib ra'afahu wa yusalli فأتى فأتى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فأتي بوضوء فتودع ثم رجع فبنى على ما قد صلى nan ta tauri ne wannan kamar tutun hujira imam malik ke cewa labari ya same shi daga yazid bin abdullah bin qusayb al-laysi shi abdullah bin qusayb al-laysi ra'a sa'id bin musayyab ra'af ya ga sa'id bin musayyab ya yi haƙo wa yusalli iya cikin sallah da sa'id bin musayyab shine shugaban malaman tabi'ai ya yi haɓo wa huwa sun iya cikin sallah fata ya je gidan aisha gidan aisha hujjara hujjara kamar sai ɗaki gidan aisha ya je gidan aisha ya je gidan kai ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama fa utiya bi wudu aka kame abin arwalla fa tawadda ya arwalla summa raja'a ya sake dawowa fa bana ala maqar sallah yayi gini akan abin da ya a baya na bugun su kai maka cewa kenan idan ka yi haɓo a sallah kana da dama ka koma gehi ka wanke haɓon wannan ka dawo ka gina a kan sallarka wani shi abin da ke wani ruwaya ta sai da bin musayyam hadisin sahihi kuma kato ina ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته